السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور
Na'am, bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Ya ce, Yusabbihu lillah ma fi samawati wa ma fil ardi. Dukan halittar da take sama da halittar ƙasa suna tasbihi don tsarkake Ubangiji. Halittun nan waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba. lahul mulku duk mulkin baki ɗaya na hannun Allah bi ma'ana shi ne mamallakin mulki ba a cewa Allah mai mulki a ɗan adam ne mai mulki shi Allah mamallakin mulkin ne bi ma'ana mulkin nashi ne shi ya mallaka shi ke badawa walahul hamdu godiya kuma dukkanin dangogin godiya kuma nashi ne huwa ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne akan komai duk abin da kika sani karami ko babba yana karkashin ikon Allah wallazi khalaqakum wala Allah biki san waye Allah ba biki san girman Allah ba sai ce huwallazi khalaqakum shine wanda ya halicce ku ba ku da wani ubangiji ubangida sama da Allah kuma yadda ya halicce ku nan ya halicce ku nau'i nau'i sinfi sinfi aji aji sai ce faminkum kafirun daga cikinku akwai kafirai kenan ashe Allah ya san a cikin bayinsa akwai kafirai ya ce kuma wa minkum mu'minun a cikinku akwai mu'mini wallahu bima ta'maluna basir Allah yana ganin dukkan ayyukan bayi duk abin da muke Allah yana gani la takfa alaihi khafiya sai Allah ya ƙara faɗar wa'ansu ayyuka dan ka gane waye shi yace khalaqas samawati wal arda bil haqqi shi ne wanda ya halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai da gaskiya bai halicce su don wasa ba Allah ce a fahasibtum annama khalaqnakum abasa
أحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون Me- wani zai yi zato cewa kawai da mu da duniyar kawai sulufa aka samar da mu a'a da manufa ba don wasa Allah ya halicce mu ba to shine Allah yake cewa shine ya halicce ya halicci samai da ƙasai bil haqqi da gaskiya wa sawwarakum ya kuma suranta ku da baki da hanci da ido fa hasana suwarakum ya kuma kyautata surarku wanda za ku sa kaya gwanin sha'awa wa ilaihil masir kuma duk makoma tana ga Allah duk wannan kwama cala da muke da hauragiya baki ɗaya za mu gama kamar cin kasuwa ne almuru na yi kuma kowa ya koma gidan uban shi ba haka bane ba daman duniya kasuwa ce Allah ya ce ya alamu ma fi samawati wal ardi ya san abin da yake sammai sama ta daya sama ta biyu ta uku duk abin da yake cikin samman nan Allah ya sani wal arda kuma kasai ba wata kwaya a duhun kasa a kasa ta bakwai wadda Allah bai san da ita ba ya san da zamanta kuma shi ya halicce ta wa ya alamu ma tusirruna kuma ya san abin da kuke ɓoyewa wa ma tu'linun kuma ya san abin da kuke bayyanawa wallahu alimun bi zati sudur Allah shine masanin abin da yake kira zambayi bi mana da abin da bawa ya ɓoye da abin da ka faɗa da ma wanda baka faɗa ba da sake saken zuci Allah ya sani to Allah ya mana gamdakatar wannan sura malamai suna mata title ma'ana unwani da surat taghabun in an ce taghabun kamar da malamai suke faɗa shine kamar ka ce dukan hanci ka zama wawa a dake hancinka shine ka ba da mai kyau a baka mummuna wannan shine alghabnu an gane ko an dake hancinsa ka je ka sai wata kaddara da kuɗi mai tsada alhalin kaddara bata kai wannan kuɗin ba to an dake hancinka an gane ko to duk wanda aka wayi gari ya sai da wannan rayuwar duniya ya sai da rayuwarsa ta lahira ta aljanna aka ba shi duniya kun wannan ya zama ne wawa ya zama ne wanda aka daki hancinsa domin babu mai hankalin da zai wayi gari ya ba da zinari a ba shi bakin karfe ko akwai ba na jin daga cikinku a kowace za ta yi ɗan konnanta na gold ko zobanta na gold ko sarkata ta gold ta kai kuma a bata gl ko akwai a cikinku da allah yanzu daga cikinku wacce ɗauki sarkata ta dubu ta miliyan ɗaya ko ta dubu ɗari tara ta je ta kai gurin yan gursmeti aka canza aka bata azurfa ko aka bata ma'ana zobe na bakin ƙarfe me sunanta a gurinku ku ko ba ta da suna me sunanta a gurinku wawiya to duk wanda ya salwantar da lahirarsa da aljannarsa don neman duniya wannan shine wawa lamba daya an fahimci abin da ke ko duk wanda zai wasa ya kwammace gwara kunyar duniya da ta lahira to wannan shine wawa gwara ki jurewa talaucin duniya da wahalar duniya da kuma ƙasƙantar duniya akan ta lahira ni yanzu a nan ba karatu nake muku ba yanzu idan na yi kuskuren wata kalma ko na yi kuskuren wani jawabi to kun ga ai za a wayi gari gobe in na dawo na gyara ba haka ba ne ko da a ce yau kina nan na yi kuskuren gobe kuma biki zo ba na yi imanin abokiyarki za ta faɗa miki cewa malam ya walwala maganar jiya kaga kenan a yanzu ina da damar da in nayi kuskure zan gyara kuma gyaran ya karbu ya shiga to amma fa in kin riga kin je lahira babu damar gyara wannan shine musiba duk anan yanzu misali zaki iya yin auren farko ki yi hauka ki ta cin mutuncin mijin ki wulakanta uwar miji ki wulakanta kishiyarki abokiyar zamanki amma kina nan da Allah ya so ya tarfa garin ki nono sai mijin ya ɗirka miki saki da kina fari kina ganin ke wata tsiya ce ba haka bane ba kina ganin ai da wane da wane da wane suna miki cara suna i love you i love you wannan abin ya ce gantaka ta ruɗe ki kika je gidan miji kika kasa nutsuwa sai ya sake ki sai kika zo yanzu kuma ba ba ma mai shishinaki an sa jan bakin an sa hodar an sha barbada kubatin duka ina da wuni ina da ma'ana event ina da kaza kullum don aje dai a kwalliya mai kyau don saurayi ya taya duk babu don masu tayawar samarin shahu ne shekara ɗaya shekara biyu a'a to yanzu in ba ta da aƙida za a fara ce mata to wala ala jifanta aka yi ta fara sintiri gurin wa yan tsibbu kin ga shikenan ta yi bawan bakan ba miji ba imani ba haka bane ba to in Allah ya tarfa garinta nono yanzu idan Allah ya kawo wani ɗan cirani yana zaman gwaurantaka sai ya wub da ita yanzu in mai hankali ce ba za ta gyara wancan kuskuren ba to wannan shine bambancin zaman duniya da lahira an gane ko to shi yasa aka kira surar da suratu taghabun za mu ga a jerin surori na alkur'ani tana ɗaya daga cikin lamba ɗari da bakwai tana da ayu kuma guda goma sha takwas to Allah sai ya fara bayan basmala ya ce yusabbihu lillah suna tasbihi ga Allah suwa ma fi samawati duk halittar sammai shi yasa yanzu in kin kibautar Allah ma aike ba kowa bace ba ba ma san da ke ba ku ji fa duk abin da yake sama kuma sama ta ɗaya akwai halitta sama ta biyu akwai halitta duk saman nan baki ɗaya babu inda ba halittar Allah to Allah ya ce yusabbihu lillahi ma fi samawati duk abin da yake wannan sammai ina tasbihi ga Allah shi yasa Allah ya ce wa in min shay'in ko illa yusabbihu وإن bihamdihi من شيء إلا يسبح بحمد ربه ولكن لا تفقهون تسبيحهم to kun ji fa Allah ya ce babu wani abu a duniyan nan in dai abu ne wanda baya tasbihi ga Allah wayan nan tana tasbihi ga Allah wannan karfan yana tasbihi ga Allah wannan fankar tana tasbihi ga Allah wannan silin yana tasbihi ga Allah masallacin nan ma yana tasbihi ga Allah motar ki tana yi babur ɗinki yana yi muce ki tana yi tukunya ki tana yi ludayin ki na yi cokalin ki na yi komai Allah ce wa in min shay'in ba wani abu a duniyan nan wanda bayan Allah tasbihi babu shi duk abin da ki tuno yana wa Allah tasbihi sama ta ɗaya tana tasbihi ga Allah kwaɗi tururuwa kiyashi gwazarma kwarkwata kuɗin cizo duka suna wa Allah tasbihi mala'iku aljanu duka ashe Allah ɗan gata ne a gurin bayan shi to yanzu dan Allah ke ya tsugulutu dan kin saba wa Allah kin ki wa Allah tasbihi waye ci baya waye ci baya ke ce saboda haka ku gane Allah mawadaci ne ga bayi duk abin da Allah zai shar'anta wa bayi yana musu ne dan gatan kawunansu ba wai dan gatan kanshi ba shi ba ruwan shi ni da ke mu ne idan an mana tawaye za mu ji babu daɗi mai mulki yana son jama'a yana son a ki ta gaishe shi ran sarki ya daɗe ran hakimi ya daɗe ran waye ya daɗe Allah shi gafarta malam amma Allah yana da bukatar wannan baya bukatar wannan kuma idan ba a yi wa sarki ko hakimi ko malami ranka ya daɗe ba ai zai ji ba daɗi to ba ruwan Allah shi in baki ba da ki da karki duk wasu ɗaya to shi ne ya ce yusabbihu lillahi ma fi samawati duk halittar samai tana tasbihi ga Allah wa ma fil ardi da abin da yake kasai an rinjayar da ma a guraren nan guda biyu tunda kamar da malamai suke faɗa akan amfani da mane akan abin da ba shi da hankali to halittun da suke wa Allah tasbihi marasa hankali sun fi yawa yanzu zaki sha mamaki idan kina da bidiyo irin na halittar ruwa za ki ga halittar ruwa wani abin kamar ciyawa wani abin kamar bishiya kun suke ga yana motsi ki ga wani irin kalar ma'ana kifi gwanin sha'awa kamar kai ado da shi kiga kallon wani tsuntsu malam gwanin sha'awa kamar ka aje shi gida kai ta kallo duk wa'annan fa halittun Allah ne sai da Allah ya ce Allah bai rubuta mana cewa za mu iya jin tasbihin su ba amma yadda kika yadda baki taba ganin Allah ba akwai Allah kika yadda baki taba ganin mala'ika ba akwai mala'ika kika yadda baki taba ganin aljani ba akwai aljani kika yadda akwai lahira baki taba ganin ta ba to haka ki imani ki yarda suna tasbihin ke ce ba kya ji Allah bai rubuta mana muji ba ina fata fahimci abin da kyau shi yasa ya zo a hadisi manzo Allah yake cewa duk lokacin da aka wayi gari mutum ya mutu in gawa ce ta kwarai za ta ke ta magana ku yi gaggawa ku kai ni ku yi sauri domin ya ga gidan jin daɗi in ko gawa ce ta banza tana ihu tana ƙara ina za ku kai ni wayyo na shiga uku don Allah kar ku kai ni muna sai mun kai ka manzon Allah ya ce dukkanin dabbobi da halittu suna jin wannan yekuwa da ƙara mutum ne kawai baya ji ina ba ta an fahimci abin da kyau to kin ga imanin mu da Allah mun yadda Allah komai yana ma tasbihi ba ga ƙaramin misali ba annabin Allah annabi Suleiman yanzu ba dan annabi Suleiman Allah ya aiko manzon Allah ya bashi labari wani bangare na rayuwar annabi Suleiman za mu san tururuwa tana magana za mu san hudu-hudu na magana za mu san wannan iskar da muke shaƙa ashe ita ma jakadiya ce ita mai baiwa baiwa ce ga Allah har za mu san cewa ga wani yana iya sarrafa aljanni yadda yake so amma kaga sakamakon aiko annabin Allah annabi Suleiman alaihi salatu wassalam alaihi salatu wassalam shi da mahaifinsa a nan muka fahimci cewa ashe tururuwa da sauran halittu suna magana annabin Allah ya fito ran gadi ga tsuntsaye nau'i kala-kala ga aljanu ga iska ga kiyashi ga gwazarma ga tururuwa ga kudin cizo duka ga tsuntsaye kala-kala sai ce me yasa ban ga wani ba
وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين to kun ji fa
لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين
to kun gani sai ce ya bai ga hudu-hudu ba ina ya tafi ya dukkanin jama'a sun hada amma ba wani ya ce to lallai ne ko dai ya zo min da hujja gamsasshiya karɓaɓɓiya ko kuma na gana masa azaba sakamakon ma'ana rashin zuwansa wannan guri da ban gan shi ba kaga yanzu mai kenan saƙo ne annabin Allah yake faɗa akan ma ɗaya daga cikin al'ummarsa can kafin a ɗauki wani lokaci kuma sai gashi ya zo kuma sai ya zo da hujja bayanan da ya karɓaɓɓiya to mahallin shahid a nan gurin shi ne dai yadda aka wayi gari tsuntsu ne ya zama jakada na annabin Allah ya ba shi wasiƙa ya kai ya ɗauko report daga gurin wanda ya kai wasiƙa ya dawo haka ne فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبأ يقين da ka gani ba a jima ba sai annabin Allah ya dawo sai ya ce ai na je na zo maka da labari babba naba'un azim labari babba daga wata ƙasa ana kiranta ƙasar saba ko kuma gari na saba a a yaman na zo maka da labari to shine kisa kuma ta ci gaba da faɗa almuhimmu dai shine cewa mu fahimta cewa kowa kowa da komai yana tasbihi ga Allah shi yasa in kun ji a a muqaddima ta ce me kowa me komai waye me kowa me kuma komai sai Allah kai yanzu baka da kowa sai iya gidanka ba haka bane ba baka da kowa sai iya yankin da kake mai unguwa ko kake dagaci gidan ma wani lokacin sarrafa shi ga ifi ƙarfinka iyakacin sarauta ka kawai iya ƙasarka iyakacin shugaban ƙasarka iya ƙasarka iya gwamnanka iya jiharka ba haka ba ne ba kuma sannan taka tana da limitation tana da mudda an gane ko ko dai a tumbuke ka ko kuma ka mutu ka batta kenan kaga mulkin naka ɗan tsugulutu ne ina fata an gane amma mulkin Allah la bidayata lahu wa la nihayata lahu رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا
to kun gani Allah subhanahu wa ta'ala shine ubangijin mafaɗar rana kuma shine ubangijin mafitarta saboda haka ya ku baya ku rike shi a matsayin wakili to Allah shine mai kowa kuma shine mai komai to shine yake cewa wa huwa ala kulli shay'in qadir to huwa allazi khalaqakum shine wanda ya halice ku Allah ne ya halice dan adam shi yasa ya tabbata a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah yake cewa inna allaha wakala ala kulli rahiman malakan Allah ya sanya ya wakilta wakilinsa mala'ika a mahaifar kowace ya mace ba wai dan Allah bai sani ba a'a dan cikan mulki na ubangiji an gane dugon maniyin farko da Allah yake son zai yi halici ɗa da shi yana shiga wannan mahaifa uban mala'ika zai shelanta wa Allah ya ubangiji ya rabbi nudufa ya ubangiji dugon maniyi ba dan Allah bai sani ba shi yasa hadisi ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suke tambayar manzan Allah sahabbai dangane da azulu ya rasulullah ya matsayin yin azulu a gurin mu menene azulu shine in ka kusanci iyali kar kai releasing a tare da su saboda gudun ka ta dauki ciki manzan Allah ya ce ku sani ku yi azulu ko kar ku yi azulu babu wani digon maniyin da Allah ya ce zai da da shi wanda azulin ku zai hana ko da ka kuje ku ta yi ma nawa yanzu da fulani ɗin naku kuma kuke samun ciki ga implant ɗin a kafaɗa ki kira makale da shi amma kuma ciki ya shiga ga wannan ƙwayoyin kuna banka amma ciki ya shiga to shi yasa a hirɗinku in kun ga irin wannan ku haƙura da wannan cikin wallahi in kun ƙi kuma sai kun zubar to za ku ga ƙudurar Allah wala Allah ku iyayen ku ya ƙi zubuwa ko kuma ku tafi tare ba haka bane ba shi yasa in ma kin ga kin yi kin ci nasara to Allah ne bai kadar da mutum ba amma in Allah ya kadar da mutum sai ya zo ƙarƙashin wannan zan ba ku wani labari amma ba yanzu ba sai gobe eh sai gobe amma ba yanzu ba to shi ne Allah sai ya faɗa ubangiji ya rabbi nufa ya ubangiji dugon maniyi maniyin nan kamar da hadisi ya ce zai kwana ɗaya ɗaya har arba'in ko arba'in da ɗaya ko arba'in da biyu sannan da mala'ika ne ce ya rabbi alaƙa ya ubangiji gudan jini sai Allah ya mai da wannan maniyi gudan jini zai ci gaba da zama har kwana arba'in sannan ya ce ya rabbi mubga ya ubangiji mana tsoka gudan tsoka duk wannan ana yi biki san ana yi ba uban bai sani ba uwar bata sani ba Allah yana harkarsa da mala'ikun shi amma kuma sai mai ta wuri hanci ƴaƴanmu ne ko muna iko ba mu san lokacin da aka same su ba ina fata an fahimci abin da kyawu saboda haka wannan tsoka za ta zauna a matsayinta na tsoka tsawon kwana nawa arba'in sannan bayan arba'in mala'ika nan zai ce Ubangiji, me za a halitta, me za a yi ya Allah, a zakarun am'unsa, namiji za a halitta ko mace, ma rizikuhu wa ma ajaluhu, namiji zan yi ko mace Allah ce ka yi namiji ko ka yi mace. Me arzikinsa, keji na nawa zai ci na abinci, ruwa lita nawa zai sha, duk ba nan ake mana bajar ba mu sani ba, a nan ake tsara mana komai, a nan ake shirya komai. Allah ya ce rubuta masa zai ci abinci keji kaza zai sha ruwa lita kaza to yanzu dan Allah ni da ke in mun yi imani da Allah imani na gaskiya kenan akwai wanda ya isa ya hana ka ba Allah ba kina ganin wani ya isa mala'ikan nan da izinin Allah ya rubuta za ki ci abinci keji dubu wani ya isa ya ce a'a iya 900 za ki ci ko wani ya isa a ce dubun za ki ce ci a sai kin ƙara dubu da ɗaya to me yasa kike tsoron a miki kishiya kina ganin za ta hana ki abin da Allah ya baki ne ya kamata ku tsoron Allah duk mai rigima da kishiya yan wuta ce ba ta da tauhidi duk mai son ka a mata kishiya ba ta da tauhidi ba ta da imani da Allah wallahi in kin ga an auro ta abincinta ne ya shigo gidan in ta fita abincinta ne ya ƙare ke ma abincinki ne a gidan shi yasa aka auro ki amma wadan kina uwar gida wake ba ki san kowa ta shigo ke ke haifa ku aka da shi ka rigima da kankan ba ke ma fa ƴan kidan ki na jiwo ce kin gan shi ne kika ce i love you ce i love you aka haɗe ba haka bane ba to yanzu ma wata ta ce i love you shi ma kuma ya amsa ya ce i love you too to kuma ba sai ka kibar shi aura ba amma ku ku ya kamata ku zama masu tsoron Allah wallahi dan an auro miki kishiya ta yi kaɗan ta hana abin da kake samu ki samu wallahi bata isa ba ta yi tsararo in dai har mun imani da wannan hadisi na manzon Allah babu rigima tsakanin kishiyoyi wallahi in kin ga ana dambe ana fada ana zage-zage a zaman aure to ba su da imani su koma makaranta kowa abincinta ta biyo in abincinta kuma ya kare da ana santa da ba san za a suke ta wallahi ba haka bane ba to Allah ya baku wannan imani ya ku iyaye mata ku gane cewa dogaro ga Allah hutu ne wani kuma ya yi tsararo ya hana ya tankwabe abin da Allah ya baki bai isa ba mala'ikan zai tambaye ubangiji to ma ajaluhu me ajalinsa ta ya zai bar duniya wal Allah wani tun a ciki ma zai mutu wala'alla wani ana haifuwarsa zai mutu wala'alla wani kafin suna wala'alla wani kafin arba'in wani kuma sai ya fara gudu ana jin daɗi wani kuma sai ya fara zuwa makaranta wani sai ya zama saurayi wani sai ya zama ƙaramin magidanci wani sai ya zama babban magidanci wani sai ya tsufa ya yi furfura duka dai kowa abinda Allah ya shata masa ya umarci mala'ikan nan ya rubuta wallahi ba zai gaza ba ba zai ƙara ba ba ƙari ba ragi to sai Allah ya ce mala'ikan sai Allah ya ce to zai mutu a haɗarin mota ne ko ƙune ko ƙonewa zai yi ko kura za ta cinye shi ko maciji zai sare shi an gane ko duka dai gashi nan ko tsafi za a yi da shi duka mala'ika nan zai rubuta da izinin Allah to ba na matsalar take ba kun san inda gizo yake sakar sai mala'ikan ya tambaye ubangiji to a shaƙiyun amsa ilu ya ubangiji ɗan wuta ne ko ɗan aljanna a ina zan sa sunan shi a ina ya kamata list ɗinsa ya biyo a ina zan rubuta shi yanzu kun ga an gama komai yanzu an gama komai yanzu abin da ake so a yi fayilin shi ne a nan gudun ina zan rubuta ɗan wuta zan sa ko ɗan aljanna Allah ce sashi ‘yan aljanna ko kuma sashi ‘yan wuta shi yasa da manzan Allah ya faɗi wannan hadisi sahabai suka ce to fafi mal'amal ya rasu lalla inda an riga an san ɗan wuta an san ɗan aljanna to kuma mai amfanin ayyukan nama ai magana ta ƙare kawai kowa sai ya jira ka darasa eh kowa kawai ya jira kaddara sai runguma hannu sai manzo Allah ya ce a'a qul i'malu kullum muyassarun lima khuliqa lahu manzo Allah ya ce a'a ku je ku yi ta ayyuka kowa Allah zai sauƙaƙe masa aikin da aka yi shi domin shi in an yi ka dan aljanna sai Allah ya sauƙaƙe maka aikin in gidan aljanna a gidan duniya in an yi ka dan wuta sai Allah ya yassare maka aikin in wuta a gidan duniya ba ka jin kunyar komai ka kama 'yan matan mutane ka yi lalata da su ki lalata da mutane samari ka ci haram ki je gidan boka to daman ke 'yan wuta ce kinga shi kenan kina aikin gidanku ne kowa yana aikin gidansu ne ko ba haka wane ba mu mai aikin gidanmu kuma ku aikin gidanku ko ba ku ciki ina ne gidanku ku a to sai magani ya kasu ina ne gidanku Allah to to sai ku yi aiki irin na gidanmu o kuma gidanmu ɗaya kenan o gidanmu ɗaya to shi kenan alhamdulillah mun samu 'yan uwa kenan ko to aikin ku sai zama irin na 'yan gidan aljanna ina fata an fahimci abin da kyau Allah ya samu dace to shine yake cewa ya halice ku huwa ladhi khalaqakum faminkum kafirun shi ya halice ku daga cikin ku akwai kafirai shi yasa ku sani ba za a taba zama duniya ba kafiri ba kamar yadda ba za a taba zama duniya ba musulmi ba haka ina fata fahimci abin da kyau ku kalli dai iyawa da ƙwarewa na wa'azi da jawabi ga manzon Allah amma manzon Allah har ya bar duniya ya rayu da munafikai da kafirai to ina wani mai wa'azi kai kuma dan kai ne mai wa'azin ƙasa ka ce ka yi faɗa ba a ji ba to waye kai to mai wa'azin duk duniya ma yi ba ɗauka ba balle wani mai wa'azin ƙasa ƙasa ma ya ƙarama irin najeriya ba haka bane ba mai wa'azin duk duniya ma yi ba ɗauka ba da fasaharsa da zalakarsa da hikimarsa da balagarsa amma duk ya yi wasu su ɗauka ba to balle kuma kai to ya ce akwai ya halicci kafirai daga cikinku ya kuma halicci mumini daga cikinku wallahu bima ta'maluna basir Allah masani ne da dukkan ayyukanmu shi yasa in kin je gurin da ba san ki ba dan kin yi alfasha ɗaya ne Allah ya ce sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi
أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار to kin ji ko shi a gurin Allah da ki a boye da ki a fili duk ɗaya ne ni ne nake da bambanci yanzu ga nan a masallaci na za a yi wani kuskus a gidana ban sani ba ko a yi wata dabara amin dabara ban sani ba haka ne kai abin da yake bayana ma nan gurin wani ɗan agajin zai iya yi ban sani ba Allah haka yake a'a daidai ne a gurin Allah sawa'un daidai ne wanda ya bayyana magana ko wanda ya ɓoyi a gurin Allah ɗaya ne saboda haka da ki bayyana sako da ki je makaranta saboda kin bar gida ki ta tsula tsiyaki da ki tsula tsiyaki a gaban uwarki da ubanki duk ɗaya ne babu wani bambanci mala'ikan nan dai shine a makaranta shine kuma a gidan fati kuma shine a gidanku duhun dare baya mai shamaki nisa baya mai shamaki gini baya masa shamaki in ma kun shiga ɗaki kun kulle an rufe windo an sa sakata to ai mala'ikan yana cikin ɗakin ha wannan shine kun san baɗo ɗara wannan shine baɗo ɗara rufin ɗaki da ɓarawo da kun rufe ɗaki da ɓarawo bi ma'ana kun rufe ɗaki da mala'ika wai ke kina ga kin tafi makaranta yanzu kin je jami'a ko kwaleji kina ta shegantaka ko kuma kuma kin je gurin iban daman ya bakke ya ya bi ki saurayin a can gurin kun ci amanar iyaye ba haka kuke ba munafukai wasun ku amma an hana ta sauraron saurayi ko an ce ba ita ba shi amma sai a haɗe gurin event ko ya kai mata bizitin a makaranta wallahi wannan kin ci amanar iyayenki kuma ke biki haifu ba in dai ke ƴan ƙwarai ce kuma kin haifu a gaban iyayenki duk abin da suka sa miki doka ki bi sun fi ki ƙaunar kanki da kanki me yasa ba ki musu biyayya ba ƴan mata kun tsoron Allah kuma Allah kuma dokokin ubangiji to shine Allah subhanahu wata'ala yake cewa shine ya halice ku kafirai da mu'mine mai sani ne kuma ga ayyukanku khalaqa sama to kaga yanzu kun ga yanzu in ma biki san waye Allah ba to yanzu kin gane girman Allah shi ne ya mana wannan halitta ku gani fa shi yasa a wani gurin Allah yake nuna ci mana cewa ya halicce mu da ruwa ne ruwan da yake ma'ana mara ƙarfi don ya nuna miki cewa ashe mai da abu mara ƙarfi zai mai ƙarfi ƙwarewa ce ashe mai da abu mai ƙarfi kuma
نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا to kun gani kenan wannan yake nuna mana cewa a mai da mara ƙarfi mai ƙarfi ko mai ƙarfi mara ƙarfi wannan sai da ƙwarewa ba haka bane ba so duk wanda aka wayi gari ya tsaya ya kalli tsarin halittar Allah ya san Allah mabuwayi ne ai kuna ganin hotuna wata rana na cikin ɗan adam ko kuna ganin yadda yadda koda take ta bugawa tana fesa ruwa jini kuna ganin yadda zuciya take yi kuna ga yadda huhu yake yi kuna ganin yadda hanta take yi dan Allah wannan ba kwarewa a ciki in a kai fa kawai aikin ka ci abinci amma in ka ci abincin nan akwai masu tace wannan abincin a cikin ka akwai masu tace jini akwai masu tace ruwan jiki duka Allah ka isa buwaye to shine Allah subhanahu wataala yake cewa shine wanda ya halicce ku ya halicci sammai ya halicci kasai da gaskiya ba da ƙarya ba dan mu gane cewa ya tabbata a hadisi manzo Allah yake cewa aljannatu haqqun wan naru haqqun wal hisabu haqqun wa anta haqqun wal qur'anu haqqun Allah gaskiya ne wuta gaskiya ce aljanna gaskiya ce aljanu gaskiya ne mala'iku gaskiya ne alkiyama ma gaskiya ce duk abin Allah gaskiya ne ba gangan an gane akwai lahira akwai hisabi a lahira gaskiya ce hisabi ma gaskiya ne Allah ya ce wa sawwarakum sai ya suranta mu fa ahsana suwarakum ya kuma kyautata ma'ana suran mu ga kinan da hanci da idanuwa da baki da gira da Allah ya ga dama sai ya yi ki ma'ana dumbaru e bi ma'ana Allah ya kwashe wannan leban na sama sai mai kenan sai dumbaru zaki kyau ko Allah ya cinye miki wannan hancin guda daya zaki kyau ko Allah ya kwara leban ƙasa zaki kyau ko kuma Allah ya miki kafa uku kamar a daidaita sahu zaki kyau to shine huwa allazi khalaqakum ko kuma allazi khalaqa as-samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum ya suranta ku fa ahsana suwarakum kuma kyauta suwara kuka kuka kyawu ki sa jamba ki ki sa hoda ki murki sa dan kwale ki kare dan kwale kin gware waye miki wannan Allah ne da ga dama sai miki kamar balbela da kafafu irin na balbela ko ba ka bane ba da ga dama sai miki hakware irin na irin na kura yarkacai ko ba ka bane ba amma ya miki irin wannan da ya ga dama sai ya miki nonuwa har har har kirji har kafafuwanki suna leto za ki more ba za ki more ba to wannan ashe mu gane ba haka kawai ya samu ba tsari ne na Allah ƙwarewa ce iyawa ce ta Allah to shine yake cewa wa ilaihil masir mu sani kuma duk makoma tana ga Allah duniya mun zo cin kasuwa ne duk cikar kasuwa idan yamma ta yi almuru ya yi kowa ba koma yake gidan baban shi ba da wanda ya ci nasara da wanda ya faɗi ma duk gida za a koma to kaka rayuwar duniya ma take da lahira yanzu in an ce ganin tana da kasuwa ne to yaushe take ci juma'a yanzu duk wanda za yanzu juma'a tana nan ana bukin mai kawo kaji da agwagi da awaki da sha duk suna shirin juma'a su zo a kawo mai kawo gero shinkafa haka ba haka bane ba wani ya faɗi wani ya nasara zai falalan juma'an nan dole wani sai ya faɗi dole kuma wani sai ya ci nasara amma da wanda ya ci nasarar nan da wanda ya faɗi almuru na yi me zai faru kowa mota ta fara cika yan ƙauye an yi nan yan karkara an yi nan duka yan cikin gari kuma sun koma gidajensu to wannan haka rayuwar duniya take baki ɗayanta cin kasuwa muka zo yi wallahi da mun gama cin kasuwa kowa zai koma gidan baban shi yanzu idan ka ga mutane a kasuwa da kam sai ka ci nan daga ina yanzu kuma kowa ya san gidansu kowa ya san gidansu kuma kowa gidansu zai koma an gane to haka ma la duniya take baki ɗayanta cin kasuwa muka zo yi wa ilaihil masir makoma tana ga Allah shi za mu koma zuwa gare shi dan kowa ya girba abin da ya shuka yau bayan Allah ko idan ba hisabi ai ada an cuci mutane kana ganin wasu baki ɗaya kamar roƙa suka yi aka ba su abin da suke so kai kuma gashi nan talauci ya ma kukumi ya maka daurin daimin minti sama kulle kasa kulle to kuma a ce iya gidan kenan ba lahira ai da an cutu yawa dole za a koma a balansin eh kowa ya gane Allah ya mana gam da katar sai ya ce ya alamu ma fi samawati wal ardi Allah ya san abin da yake sammai bakwan nan sama guda bakwai ce daya biyu uku hudu biyar shida bakwai kuma ya tabbata a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tsakanin tazarar wannan kasan da muke zaune zuwa sama tafiyar shekara 500 tafiyar shekara 500 tsakanin wannan saman kasan nan da wannan rufin da muke kallo wannan rufin ai kun ga ba shine saman ba kawai dai abinda idan me yake gani ne kawai an gane saboda ba za ka gane wannan ba sai ka hau jirgi duk irin tseren da zai a sama haka za ka ganta yadda take ba ta canza ba to sai ka yi shekara 500 kafin ka taɓo wannan sama kun ga masu suna zuwa duniya wata suna zuwa dai inda suke zuwa amma kare su kuma kauri na abin da yake tsakanin rufin sama ta ɗaya da fulo na sama ta biyu shi ma kaurinsa tafiya shekara 500 kunga an samu dubu kenan ko sannan tsakanin sama ta biyu izuwa rufinta tafiya shekara 500 kaurin rufin sama ta biyu kafin a fita izuwa ma'ana ƙasan sama ta uku shi ma tafiya shekara 500 haka za a yi ta har sai an je sama ta bakwai shi ma tsakanin kaurin sama ta bakwai akwai ruwa shi ma kaurin wannan ya kai tafiya shekara 500 shi ma girman da ruwan da yake sama ta bakwai kaurinsa shi ma shekara 500 sannan al'arshin Allah tana kan ruwa wa kana arshuhu alal ma al'arshin Allah tana kan ruwa kuma duk Allah ya san me a sama ta daya ya san me a sama ta biyu duk wa'annan saman Allah ya san da su ka gama sannan ka dawo ƙasa akwai ƙasa ta ɗaya akwai ƙasa ta biyu akwai ƙasa ta uku har ƙasa ta bakwai shi yasa to kaga ƙwaƙwalenmu ba su da kafasiti na ɗaukar wannan tunanin sai kanka ya buga ka je ka kafirta an gane ko kawai ka yadda tunda ƙur'ani ne ya faɗa a bakin manzansa mun yadda ba kome za ka iya a yanzu a da yanzu wanda suka mutu shekara 200 baya ko 300 za su taba tsammanin akwai abin da za ka zo kana magana ta fito katuwa ko kuma akwai za su yadda cewa za a zo ana magana da ɗan wani abu nan gudun wanda yake wata duniya na jinka za su tsammanin wannan cigaban zai zo ba za su tsammani ba to shi yasa kada dan ba ka taba ganin abu ba ka ce babu shi ko kuma kwakwalwarka ba taba suranta maka ba ka ce ba za a yi shi ba a'a to shine Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya alamu ma fi samawati wal ardi wa ya alamu ma tusirruna wa ma tu'linun ya san abin da kuke boyewa ya san abin da kuke bayyanawa saboda haka in kin yi gulma ma Allah ya sani in kin yi rada ma Allah ya sani duk abin da kike Allah ya san da shi saboda haka ya rage namu ko dai mai aikin kware ko mai aikin banza a tunanin ki dan mijinki baya gari ki fada wannan gida ki fada wannan gida wai kina ga ai ya tafi kasuwa ko ya tafi gurin aiki ko ya yi dogo tafiya wannan kanki ne duk ba ruwan Allah da wannan wakilin sa yana kallon ki shine Allah so shi yasa ashe kenan kaga idan muna da tsoron Allah to wayannan ayyuka na saban Allah za mu rage su kullum kike shu'uri a zuciyar cewa Allah yana tare da ki kar ki tsammanin cewa Allah ya bar ki yana tare da ki kuma waɗannan mala'iku suna nan suna aiki a kanki minti ɗaya na balagar ki za su fara aiki a kanki ba za su bar ki ba sai kin mutu sannan wannan fayil ɗin naki za su tattara su rufe ana ta da keran alkiyama a kabari kina tashi su za ki gani kina farkawa daga baccin kabari su za ki gani ga ɗaya a gaba ɗaya a baya sun saki tsakiya haka za su kai ki gaban Allah filin mahashar filin alkiyama na gaban yana rike da fayil ɗinki yana zuwa gaban Allah sai mika wa Allah ya ce haza ma ladayya atid ya ubangiji wannan shine abin da na yi recording na wanci yar gidan wani tun daga balagarta zuwa mutota Allah gashi yanzu hisabin ki yana littafin ki ya rage naki to ya kamata mu tsoron Allah kullum ana mana wa'azi ya kamata wa'azin yake tasiri a gare mu wa'azin fa da ake mana gata ne gyara kayanka ne ba sauƙe mu raba bane ba in kin ji wa'azi kin aiki da wa'azin na ruwanki in ma biki ji ba ruwanki in an ce ki gyara kin gyara ruwanki duk wanda zai ji wa'azi ya rage nashi ko ka ɗauka ko kar ka ɗauka duk da za mu je matabbata to shine Allah yake cewa ya san abin da muke ɓoyewa ya san abin da muke bayyanawa wallahu alimun bi zati sudur Allah masani ne da abin da yake kirjin bawa ya san abin da muke waswasa muke sakawa abin da kike sakawa biki mayi ba Allah ya sani wannan ba kwarewa bace ba sakawa ba kike yi biki ma'aikata ba amma Allah ya sani to ashe kenan kaga mun shiga tarku dole mu tsaya mu iya iyawar mu to Allah ya mana gamdakatar Allah ya samu dace mai nuna lokaci yana nuna mun lokaci yayi zan takaita anan abinda na faɗa daidai ubangiji subhanahu wataala ya ba mu ladansa na kuskure kuma ubangiji subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
masha Allah Allah ubangiji ya saka da alkhairi malam kuma kamar yadda muka faɗi tun farko abin da ya shafi tambayoyi akwai yan agaji na nisa'u sunna su tattara tambayoyi su kawo alarama malam aliyu haladu saboda ya tantance su ya miƙa wa malam in Allah ya kai mu gobe kuma sai a amsa su kamar yadda aka alkawarta sannan muna kira ga yan uwa don Allah a yi haƙuri a dinga fitowa akan kari domin zuwanka da wuri shine zaka samu abin da aka yi na wannan ranar gabaki ɗayansa misali yanzu da safe an zo sai aka fara ansa tambayoyi duk tambayar da aka ansa baka na kai kenan baka amfani da wannan tambayar ba ina fata an gane to in an zo akan lokaci kafin mallam ya zo ya zauna ya zama duk kokuna na to wannan shine zai bada dama mutum ya samu dukkanin abin da aka aiwatar a wannan rana din Allah ubangiji ya taimake mu Allah ubangiji ya ƙara haskaka zukatan mu Allah ya ba mu iko aiki da daidai inda muka je duk wani kuskure da aka yi kuma Allah Ubangiji ya fi mana baki da wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na na wata yar nisa'u sunna da to eh official na nisa'u sunna ko dukkan yan nisa'u sunna akwai mitin da